الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu Yusuf alaihi salam. A karatun da ya gabata mun kwana aya ta talatin da hudu. yau za mu tashi aya ta talatin da biyar a dai suratu Yusuf ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين na'am ita wannan ayar tana bayani akan addu'ar da annabi Yusuf yayi kaga lokacin da ya ga al'amari ya rikice yace rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay yace ya Allah gidan yari kurkuku shi yafi min alkhairi shi yafi soyuwa a gare ni akan abin da suke kira na akai don kaga bayan mata sun yi ta tsegumi imra'atul aziz ta gayyato mata ko ta ba su wuƙaƙe ta ba su abin yanka suka dinga yanke hannunsu ƙarshe ta ce wannan shine abin da kuke zargina da shi sai ta sha alwashi ta ce idan kuwa har bai aikata abin da na umarce shi ba kaga tana kan bakanta kenan ko idan har bai aikata abin da na umarce shi ba, la illam yaf'al ma amruhu la yasjunanna la yasjunanna wa la yakuna min as-sagirin tace wallahi sai an kai shi gidan yari sai ya zama daga cikin makaskanta bi ma'ana ta shirya masa sharri kenan annabi yusuf da ya ga wannan take taken na ta ce as-sijnu ahabbu ilayya ya Allah ni gidan yari shi yafi min alkhairi akan abin da suke kira na ashi ya Allah in ba ka kawar min daga kaidunsu ba zan karkata zuwa gare su zama daga cikin jahilai Allah ce fastajaba lahu rabbuhu sai Allah ya amsa mishi da wannan addu'a fasarafa anhu kaidahunna ya kawar masa da wannan kaidi makircin na mata sai Allah ya ce innahu huwas samiul alim lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne ga duk wanda ya roƙe shi duk abin da ka roƙi Allah subhanahu wataala yana jin ka kuma masani ne da halin da kake ciki kuma zai amsa maka dan shi ya alƙawarin a roƙe shi kuma zai amsa da haka Annabi Yusuf da ya wannan addu'a Allah ya ce fastajaba lahu rabbu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim yace summa badalahum sannan sai ya bayyana ma shi sarki da waɗanda suke ‘yan majalisarsa wanda suka yi tarayya wajen ra'ayi. Me suke so su yi, suna so su ƙasƙantar da al'amarin annabi Yusuf, saboda abin da ya faru, mata bayan sun zo sun yayyanke hannuwansu, rikici kuma ya ɓarke a cikin gari. Sai ka zo kai mai gida ka ɗauko cefane ce sannu da zuwa Yusufa. kaga akwai rikici kai da cefa ne kuma wani ake yabo maza suka tada hankali aka zo aka samu sarki ga al'amarin da ake ciki to yanzu ya za a yi ce to yanzu yanda za a yi shine a kulle shi an gane anan hukuma ta samu akwai abin da za gani wani abu ya faru kana da gaskiya amma saboda hukuma tana so ta tsare mutuncinka sai ta kulle ka suna haka ko ba sa yi a gurinmu suka samu an gane a shari'a aka samu yanzu gashi nan abin da ya faru a wancan lokaci summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat sai ya bayyana musu bayan sun ga aya aya shine abin da yake nuni akan gaskiyar annabi Yusuf cewa ba shi ya neme ta ba abin da yake nuni akan gaskiyar kamewarsa da tsaftarsa cewa bai kusanci abin da ya shafi alfasha ba abin da suka yi shawara suka ce la yasjununnahu hatta hin cewa za su rufe shi zuwa wani ɗan lokaci idan abin ya wuce a gari wannan surutun da yake faruwa da ake ta yada shi a cikin gari ya wuce sai a fito da annabi Yusuf al-imam ibnu kathirin yace sun yi haka ne dan su kaskantar shi kuma yace sun yi haka ne dan su kaskantar da al'amarin annabi Yusuf a daga darajar ita wannan matar kamar a bayyana wa mutane annabi Yusuf shi ya neme ta bayan ya ce masa Yusufu a'rid an hadha ko wastaghfiri li dhanbiki kai Yusuf kauda kai daga wannan al'amarin kar kowa ya ci ke kuma ne mu gafarar ubangiji ki innaki kunti min al-khati'in sai kuma suka ga kai ya kamata a kare mutuncin matan nan a nuna wa mutanen gari kamar annabi Yusuf shine ya neme ta wannan yana nuna maka wannan fasarar kuma tana nuna ma can gaba lokacin da wayannan samari guda biyu suka fita daga gidan yari kaga ɗaya ya je ya nemi annabi Yusuf ya fito bayan ya yi bayanin wannan mafarki annabi Yusuf ya mashi wannan bayanin mafarki ɗin to aka ce sarki ya ce to a zo da annabi Yusuf sai ce irji ila rabbika ko koma zuwa wajen mai gidanka fas'alhu ma balun niswati lati qatta'ana aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim ko yace koma ka zo wajen ranka ya dade a tambayi sha'anin wa'yannan matan da suka yanke hannunsu, me abin da ya faru, shi ya neme su. Ana zuwa aka tambaye suka ce, ma alimna alaihi min su, ko? Suka ce, wallahi, ba san wani mummuna al'amari a tare da shi ba. A nan ita ma Imra'atul Aziz ta ce, al'ana hasal haƙƙo, gaskiya ta bayyana, ana rawar tuhu an nafsihi, ni ne na neme shi. kaga wannan fassarar ta Imam Ibn Kathirin ta fi dacewa anan kenan ko an gane wannan in ka hada da waccan ayar dama asalin tafsirin alqur'ani mafi inganci mafi daraja a tafsirin qur'ani shine tafsirul qur'an bil qur'an shine ayan alqur'ani tafassara ma'anan alqur'ani din an gane ko sai Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijina wa dakhala ma'ahu sijina fatayan قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن إنا نراك من المحسنين
الله سبحانه وتعالى yace wa dakhala ma'ahu sijina fatayan a lokacin da aka kai annabi Yusuf gidan yari a tare da shi lokacin kuma an kawo su samari guda biyu wayannan samarin guda biyu suna aiki ne a gidan sarki daya shi yana zuba giya a sarki shi yake ka masa abin da zai sha shi kuma wannan shine mai ka abin da sarki zai ci sai aka shirya labari yazo akan suna shirin kashe sarki da labari yazo kuma aka gwada aka rasa hakikanin wane ne asalin wanda yake da wannan niyya din ƙarshe dai aka karrara a kai su gidan yari daidai lokacin da za a kai su gidan yari kuma ya dace ranar da za a kai annabi yusuf alaihi salam shine Allah ya ce wa dakala ma'ahu sijina fatayan cewa samari guda biyu sai suka shiga wannan gidan yari tare da annabi Yusuf alaihi salam. To zamansu da annabi Yusuf sai suka fahimci cewa wannan mutumin fa salihin bawa ne, mutumin kirki ne. Da haka sai suka zo suka sami annabi Yusuf sai suka gaya mai cewa sun yi wani mafarki. Ƙala ahaduhuma inni arani a asiru khamra. Ɗayan ya ce musu, ya sami annabi Yusuf ya ce, to ni fa na gani fil manam, na gani a cikin bacci na ina shayar da sarki giya, ina haɗa tsimi na giya ina ba ma sarki. Ɗaya kuma ya ce, Inni a rani a hamilu fauka ra'asi, hubzan ta kullu tsairu ne, ni kuma na ganni a saman kaina na ɗauko hubs, in aka ce hubs a larabci shine dukkan wani abu da aka san'anta shi da alkama ko da fulawa. an gane zai iya zama biredi zai iya zama cincin zai iya zama alkubus an fahimta zai iya zama gurasa duk da larabci ana kira wannan alkubus an gane yace inni arani a asiru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan yace ni kuma na gani a cikin bacci na na dauko a saman kaina na dauko khubz ta akulu tayru min tsuntsaye suna ci daga wannan abin da ɗauko. Wannan shi ne mafarkin da na yi. Na bi'ina bi ta'awilihi, suka ce, To, akhbirna ya Yusuf, bi tafsiri ma ra'aina. Da haka Yusuf, ba mu labarin tafsirin abin da muka gani a cikin wannan mafarki, inna na raka minal muhsinin, bi mana minal lazina yuhsinuna fi ibadatihim lillah. Cewa lalle kai muna ganinka, kana daga cikin mutanen da suke kyautata ibadarsu ga Allah subhanahu wata'ala wa mu'amalatuhum li khaliqihi mun ga lalle kai kana kyautata mu'amalarka tsakaninka da Allah haka muna ganin lalle kai mutumin kirki ne mutumin gaskiya ne la Allah in ka fassara mana mafarkin nan zai dace da yanda al'amarin yake kaga sai kayan su kuma ya tsinke a gindin kaba yana daga cikin mu'jizar annabi Yusuf alaihi salam ta'awilur ru'ya kaga a can ƙarshe ma inda zai yi godiya sai da ya yi itirafi da wannan yace rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fa'iras samawati wal ard an gane to wannan mafarkin nasu da suka gaya masa suka ce inna naraka minal muhsinin lalle muna ganin kai kana daga cikin mutanen kirki masu kyautata ibada ga Allah subhanahu ta'ala masu kyakkyawar alaka tsakanin su da mahalicin su dan haka ya za a yi sai ya ce musu me
qala la ya'ti qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
النبي يوسف عليه السلام سيبزي موسى تفسير ونن مفركي ناسو qala yace la ya'tiyakuma bimana qala lahuma yusuf alayhi salam la ya'tiyakuma ta'amun turzaqani la ya'tikuma ina tafsiri ne an gane yace babu wani abinci da zai zo muku wanda za a baku min halin min al-ahwal illa akhbartukuma bi tafsirihi qabla an ya'tiyakuma face sai na baku labari cewa gobe abinci nau'i kaza za a ba ku. Zalikuma mimma allamani rabbi cewa wannan tafsirin ru'ya da zan muku ta'abirin ru'ya da zan muku wanda zan ba ku labarin sa mimma allamani rabbi daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ni bi ma'ana wahayi ne Allah ya mishi an gane ko zalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin sai ya bice musu to shi fa ya bar addinin mutanen da la yu'minuna billah ko bil akhirah cewa wanda ba sa imani da Allah subhanahu wata'ala ba sa keɓance ibadarsu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda sun kafirce ma ranar alkiyama ranar hisabi. Yanzu a nan kafin ya musu bayani sai da ya musu ikirari da imani, saboda yana so zai kira su zuwa ga imani din. Nan abin da ake so da kai shi ne, duk lokacin da ka samu dama, karka ɓoye addininka. Duk lokacin da ka samu dama, ka kira wani zuwa ga addininka. Idan har kai baka kira zuwa ga addininka ba, wallahi kana zaune zaka ga kare na jan mushi ko ko ince mushe na jan kare an gane maimakon karen ya ja mushen sai mushen ya ja karen kana zaune kawai kaga wani kirista yazo yana maka wa'azi yana kiran ka zuwa ga addinin musulmi zuwa ga addinin kiristanci kana zaune sai ga mutanen guru maharaj in kana yankin kudanci haka za a gansu zai zo zai maka da'awa zai ce ma Muhammad dead master ne Jesus zai ce ma dead master ne ga living master na a ibadar yanzu yanzu duk abin da kake so kawai za a yi maka yana kiran ka zuwa ga bautar wani Allah Kirista yana kiran ka ga addinin Kiristanci kai kuma kana boye addininka duk inda ka samu dama kai tallan aqidarka an fahimta yanzu annabi Yusuf da suka zo suna da bukata a wajensa sai ya tallata musu yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun cewa ni bana tare da na bar addinin mutanen da basu yi imani da Allah shi kadai ne abin bauta ba Allah shi kadai ne abin bautata bani tare da mutanen da basu yi imani da ranar alkiyama ba bi ma'ana za a tayar da su ai musu hisabi an fahimta yanzu ya fara musu tallan aqidarsa kenan sai ya ce me
wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaq wa ya'qub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
yanzu annabi Yusuf alaihi salam tunda ya gaya musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun sai kamar an tambaye shi to da kabar waccan hanyar wace hanya ka riƙe sai qur'ani yace maka wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace ni na bi addinin iyayena annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub kasan shi annabi yusuf aka yake annabi dan annabi jika annabi tattaba kunnin annabi eh kaga tilka asharatun kamila kenan ko yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub an gane ko shine yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaquba abinda yake cewa hajartu tariqal kufr tunda yace taraktu millata qaumin la yu'minuna billah bima'ana hajartu tariqal kufri wa shirki wa salaktu tariqa ha'ula'il mursalin na bi hanyar waɗannan manzanni ɗin wanda ya ƙirgo su kenan salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in an gane ko yace wa haka za yakunu halu man salaka dariqal huda wattaba al mursalin wannan shine halin duk mutumin da ya bi hanya ta kwarai hanya ta shiriya ya bi hanyar annabawa duk inda ya samu dama zai yi kira ga addinin shi zai yi kira ga a kadaita Allah subhanahu wataala an fahimta ya bi hanyar manzanni wa arada an ɗariƙi zalimin fa innahu ya haɗi ƙalbahu cewa duk wanda ya bi wannan Allah zai shiryar da shi zai shiryar da zuciyarsa wa yu'allimuhu ma lam yakum ya'lamuhu kuma Allah zai sanar da shi abin da bai sani ba wattaqullaha wa yu'allimukumullah idan kana so Allah madaukakin sarki ya bude kwakwalwarka ya bude kirjinka ya baka ilimi ka ji tsoron Allah ka nisanci sabawa Allah Allah madaukin sarki zai maka gamdakatar da samun ilimi yace ma kana lana an nushrika billahi min shay sai ya ce bai kasancewa da mu annabawa mabiya manzanni mi shirka da Allah da komai da ka karka yadda duk gumurzun da za a yi ka kiyaye tauhidinka idan ka je da shirka kwaya ɗaya lahira kai da aljanna har abada haramun ne ma ka shiga da ka duk gunda za ka ga ana allantar da wani nisanci wannan gurin duk gurin da za ka ga ana bautan wani koma bayan Allah ka nisantar wadda duk gurin da ka ga ana dogaro da wani abu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala bar wannan gurin in ba haka ba za ka yi asarar rayuwarka duniya da lahira an gane ko shi ne ya ce musu zalika min fadlillahi alaina wa alan nas ya ce wannan tafarki na kwarai na tauhidi shi ne falalar Allah maɗaukakin sarki da ya yi a kanmu mu manzanni kenan wa alan nasi da kuma mutane da aka aiko musu da manzanni su karantar da su hanyar da za su tsira sai ce walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godiya akan wannan falala da aka ba su ma'anar kalam shine a lokacin da Allah ya maka gamdakatar da imani da tauhidi babu wata ni'ima fa da ta tsere maka kuma babu wata ni'ima da ta tsere maka ka zo kana kuka kuma ai ni ban samu kaza ba ni kaza kaza kaza wannan rashin godiya ne ga Allah ke Allah ya yoka musulmi kafin kai annabawa nawa aka yi. Wasu ƙur'ani ya ce, Mun baka labarinsu, wasu ma ba mu baka labarinsu ba. Ko? Kuma Allah yake aiko manzannin nan da yawa sun ma'arsa na rusulana tatra, wannan na bin wannan lokaci ɗaya sai Allah ya zubo annabawa. Akwai lokacin da bani Isra'ila a rana ɗaya suka kashe annabi arba'in. Kaga haka Allah yake aiko annabawa, amma kai yanzu sai Allah ya dube ka sai ya saka ka cikin da ya yoka musulmin ma sai yoka musulmin ma cikin al'umar annabi Muhammad. Da ya yoka cikin al'umar annabi Muhammad sai ya yi maka gamdakatar ya tattare maka shaidan da shaidanu na mutane da na aljanu da su Iblis ɗin gaba ɗaya ya ɗora ka akan hanyar al'ur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai. Wane gata ne Allah bai ma ba. bi ma'ana duk kukan da za ka yi kukan banza ne kawai tun da an yi maka wannan baiwar to karka yi kowa kuka komai Allah ya baka wannan wahalar rayuwa mai ce ce kwana nawa ne wai mai yayi amarya yace ki hadda zuwa da randa a ganin kwana nawa ne za a gama da ita eh kwana nawa ne rayuwa 60 au 70 ne ko 60 ne ko 70 a ka wuce ka je ɗari kuma za ka samu duk wanda ya je ɗari duniyar ma ta fita a kan shi duk abin da kake gani na daɗi ne shi ba ruwansa da shi in kai miya ka sa mai ko sosai zai ce ta masa mai ba zai maci ba ko yanzu shi miyan lami yake so ka ƙare kashe kuɗinka sai ya sa a daka mar yajin gauta sai ya baɗa mata sannan ne zai ji daɗi sai ce shi kunu yake so ka je ka gabzo a zuba gyada a yi kaza kunun yana maiko yana shining sai ci shi mai tsami yake so haka ne in mutum ya tsufa ka kawo duk abin daɗi sai ce ba rogo ne daɗin ya ƙare ka samo tsaleliyar sima ka ce to kaka ga wannan an aura maka sai ci shi za ka yi walaƙanci ko ba ka ba eh ka rabta masa kafceciyar riga ce ina za shi da wannan ka kawo mota ka ce ka hauye ce in je ina ba abin da ya rage mashi na dadin rayuwa to a wannan shine zaka rubuta kanka a duk wuya da ka gani ba haushe ce wuya ba kuwa ce za ta wuce baiwar da Allah ya maka ya maka baiwar da bai yi kowa ba cikin bayin shi da yi ka musulmi an fahimta da haka shine yace zalika min fadlillahi alaina wa alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godiya akan ni'iman da aka yi musu ta tauhidi idan Allah ma gamdakatar da tauhidi ya baka dadin duniya da lahira domin a nan duniya zaka rayu cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa ka mutu kuma ka tafi aljanna dadi har abada ba yankewa kana shiga aljanna manzo Allah ce farkon abin da ake cewa a yan aljanna kana shiga zaka yi ana cewa inna lakum an tahayu fala tamutu abadan cewa ku din nan za ku rayu a cikin aljannan nan ba za ku mutu ba har abada cewa ku din nan za ku za an tashubbu wala tahrimu abadan cewa za ku zauna samari babu tsufa har abada kullun a cikin gayanka kake a samartar ka kake wa inna lakum an tasihhu wala tasqamu abadan cewa za ku zauna lafiya har abada ba za ku jinya ba kaji aljanna kana zaune kawai mala'iku za su dinga zuwa gaishe ka wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum ko yawwa mala'iku za zo ta kowace kofa za ce assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata a gare ku da sababin hakurin da kuka yi wajen bin Allah an gane ko madalla da ladan masu aiki ko sai kowa ya dage ya ci gaba da aiki da istighfari da yi wa annabi salati da haƙuri wajen bin tauhidi an gane ko zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun yace sai la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba al-imam ibnu kathir yace la ya'rifuna ni'matallahi alaihim bi irsali rusul ilaihim ba su san ni'imar da Allah ya musu wajen aiko musu da manzo an gane ko sai zama sun canja ni'iman nan da Allah madaukakin sarki ya musu suka mayar ta kuma kafirci Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sai Allah ya ce mi
ya sahibai sijni a'rbabun mutafarriqun khairun am illahul wahidul qahhar Annabi Yusuf sai ya juya ya kalle su yace ya ku abokaina na gidan yari an gane ya sanya su ja'alahuma sahibai sijin li kaunihima fihi kama yuqalu ko li sukkanil janna sai yake ce musu ya ku abokaina na gidan yari ya sanya sa matsayin abokan zama kamar yadda ake cewa yan aljanna ashabul janna ko sukkanin na ana cewa ashabun na aka ne ko yawo sai ce to ya sahibai sijin ya ku ’yan uwana abokaina na zaman gidan yari, a arbabin mutafarri'una, khairun amillahul wahidul ƙaha. Yanzu a ce alloli waɗanda suke daban-daban, ai alihatin shatta, a ce alloli wanda suke daban-daban, da a lokacin alimami bin kasir ya ce, Hada min zahabin, wa hada min fiddatin, wa hada min hadidin, وهذا أعلى وهذا أوسط وهذا أدنى متباينون لا تضر ولا تنفع alloli suke da su lokacin wani na zinare wani kuma na azurfa wani na ƙarfe an gane wani dogo wani kuma an yi shi ɗan tsakatsaki wani an yi shi ɗan gajere mabambanta wanda ba sa cutarwa ba sa amfanarwa kasan rashin basira ta ƙare a wajen mai bautar gunki shi da kansa zai san'anta shi fa in ice ne zai tafi da kansa zai je ya zaga ya samu je ya samu bishiya wanda taimar ya sare ta ya zauna ya sassaka ta ya fitar irin halittar da yake so ya ce ya samu abin bauta ya zo ya ajiye shi a gida ya yi masa riga yi masa komai ya zo yana sunkuyawa yana masa sujada yana roƙonsa falala kaga ai ƙarshen rashin basira ya ƙare akwai wani zamanin manzo Allah shi ya musulunta ya karɓi musulunci ya yi imani da manzo Allah tauhidi ya tabbata a zuciyarsa dan uwan shi kuma yana bautar gunki kullun in ya dawo ya leka ya ga dan uwan ba nan sai ya dauko gunki yayi kace kace da shi ya saka shi a kwata ya dilmiya shi ya jefar da shi idan ɗan uwan ya zo ya leƙa ya je zai bauta mashi ga bayana ya zo ya duba ya same shi an jefar da shi ya ɗauko ya wanke shi ya gyara shi ya shafa masa mai ya sujada ya bashi haƙuri kullun haka suna haka har wata ran yace haba kai kullun ni zan roke ka ni ne bawanka amma sai dai ka kasa kare kanka ana maka cin mutunci ce kawai a fuskara shi ya tafi yin imani da Muhammadu kaga wannan da'awa aka yi mashi a hankalci bi ma'ana ba sa cutarwa ba sa amfanarwa shine yake cewa arbabun mutafarriquna khairun su suka fi alkhairi amillahu alwahidul qahhar cewa ko kuma Allah wanda yake shi kadai wanda ba shi na biyu alghalibu alal kull wanda ya rinjayi komai da su da da wannan da Allah wanne yafi alkhairi shi wannan shi ya halice ka shi zai shi yake raya ka shi yake azurta ka shi ya baka lafiya shine mai kashe ka shine ko mai rayar da kai shine mai baka sakamako wannan kai da kanka ka sani kai kaje ka sassako shi a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar su yafka alkhairi ko Allah wanda yake bai da na biyu wanda yarin jayi komai da komai yanzu yana saka musu shubuha a dangane da tasu aqidan kenan sai yace musu me ma ta'buduna ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
sai annabi Yusuf ya ce musu ma ta'abuduna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ko cewa ba ku bauta ma wani abinda kuke bauta ma koma bayan Allah ba komai bane face sunaye ne da kanku kuka zo kuka kirkira musu wannan sunayen ku da iyayenku yanzu ko lata da uzza da hubal ko da manata da na'ila da makamantan haka, ko gumaka ne wanda su suka ƙirƙira su da iyayensu suka sanya musu suna. An gane ce, ma ta abu duna min duni lahi, ko, ko min dunihi? Min dunihi illa asma'an sammaitumu ha an tumu'a ba uku, cewa ba komai kuke bauta ma ba koma bayan Allah, face wasu sunaye ne, wanda ku kuka ambaci sunayen nan ku da iyayenku, ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai sauke wata hujja ko wani dalili akan ingancin haka din ba yace inil hukmu illa lillah bima'ana mal hukmul haqq illa lillahi ta'ala wahdahu babu hukunci na gaskiya sai ga sai ga Allah madaukakin sarki shi kadai la sharika lahu sai ce amara Allah ta'budu illa iyyahu bima'ana amara Allah tanqadu wa la takhda'u li ghairihi wa an ta'buduhu wahdahu yayi umarni kar ku kar ku sun sunkuya kar ku bauta ma kowa ku kaskantar da kai ga bauta in ba Allah ba subhanahu wata'ala shi kadai yace zalika ad-dinul qayyim wa hadha huwa ad-dinul qayyim allazi la 'iwaja fihi yace wannan abauta ma Allah shi kadai shine addini wanda yake tsayayye wanda babu karkata a cikinsa, walakin na aksarar nasi la ya'alamun, sai ce sai dai da yawa daga cikin mutane cewa ba su sani ba, ya ji haluna zalika fala ya'alamuna haƙiƙatahu, da aka ba san haƙiƙanin tauhidi ba. Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ake bauta ma, to yanzu ya rushe musu aƙidan iyayensu da kakanni kenan sai ya ce me, ya sahibai su.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
سيتي يا صاحبي السجن annabi Yusuf ya ce, Ya ku abokaina na gidan yari, ilaykuma tafsiru ru'yakuma daga ku zo yanzu na muku tafsirin mafarkinku amma ahadukuma bimana amma alladhi ra'a annahu ya'siru al'inaba fi ru'yahu wanda ya gani yana matse inabi yana san antagiya din nan fa innahu yakhruju min as-sijn an gane wa yakunu sa'il kham lil malik to shi wannan zai fita a gidan yari zai zama kuma daga cikin zai ci gaba da shayar da sarki giya wa ammal akharu yace amma shi ɗaya ɗin ai annahu yahmilu ala ra'sihi khubzan wanda ya gani a mafarkinsa ya ɗauki khubz cewa masa ko alkhubuz ko didde abin da aka san an tashi ana kiran shi alkhubzu fa innahu yuslabu ko wa yutrak yace shi wannan za a tsire shi wa taqulu tayru min ra'si cewa shine wanda tsuntsaye suke cin wannan abin a kansa to shi wannan kashe shi za a yi sai ce qudiyal amru allazi fihi tastaftiyan wa furiga min cewa al'amarin da kuka zo kuna mun fatawa kuna mun tambaya akan shi an riga an gama hukunci iya abin da zai faru kenan dan kaga she da ya gargade su tun farko yace zalikuma mimma allamani rabbi cewa abinda Allah ya sanar da ni ne fa zan ga ya mu wahayi ne daga Allah da haka ɗaya daga cikin ku zai koma aikin shi ɗaya kuma za a kashe shi shi ne mai laifin. An gane, yanzu anan ana karantar da kai cewa duk gumurzu idan kana da gaskiya Allah zai fidda kai. An gane, wannan kuma bai hana ka ce kana da gaskiyar ka yi bayanin gaskiyar ka ba sai ka shuru ba. Amma in an fi ƙarfinka ma an kai ka gidan yarin, Allah maɗaukin sarki zai baka mafita. Dan yanzu kaga annabi Yusuf lokacin da ta yi wannan maganar, annabi Yusuf ya ce, "A, iya rawa da ni an nafsi ko ita ce, kaga ba shuru ya ba, amma daga baya an kashi gidan yari. Amma me yasa kashi gidan yari, Allah maɗaukin sarki yana so zai ɗaga darajar shi, in ba an je gidan yarin nan ba, ba za a samu wannan darajar ba. Kaga nan ma ana gaya maka jarrabawa cewa ci gaba baya zuwa sai da jarrabawa. An gane? Eh. in kaga ka samu ci gaba so da yawa sai kaga wata jarabawa ta zo maka in ka samu kai tsallake wannan jarabawa sai ka samu ci gaba ko ba haka ba ko promotion za a abokanci za ga so da yawa ko mu a namu sai ka zo ka yi rubuce rubuce ko a tara jama'a wanda suna ganin har cikin kwakwalwarka a ce za ka kare suna je ko maka tambaya kana gumi ko sannan sai ka samu ci gaba wasu sai sun je sun yi jarabawa ba ka ke yi ba da makamantansu to haka sau da yawa ci gaba baya zuwa sai bayan jarabawa da aka yi sai dalilin kenan da aka yi annabi yusuf alaihi salam gidan yari sai ya ce wa qala lil ladhi zanna annahu najim min huma wa qala lil ladhi zanna annahu najim min huma اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
نعم وقال للذي ظن أنه ناج منهما سيء النبي يوسف عليه السلام ya faɗa wa wanda yake ganin tabbas zanna a nan ba yana ɗaukan zannu na zato ba ne. Zanna a nan yana magana ne akan tabbata, ai, aikana. An gane ko? Ba a ko'ina ba ne zannu a larabci ke zuwa kuma a ma'anashi na zato. An gane ko? Allazina ya zunnuna annahum mulaƙo rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kaga allazina ya zunnuna a nan yuƙinuna. wanda suke da yaƙinin za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma gare shi za su koma. Kaga sifa ce ta muminai, an gane ko? Da haka a zannu a nan ba yana nufin zato ba, wa ra'al mujirimunan nara wa zannu annahum muwaƙi'uha, kaga wana aikanu ne shi ma anan, yana nufin yaƙini a nan. To, wa ƙala lillazi zanna annahu najin min huma, sai ya gaya ma wanda ya tabbatar, kaga in baka manta ba a can baya ce zali kuma min ma allamani rabbi to yanzu Allah ya sanar da shi kuma yazo yana zato a kalmar zannu anan tana nufin yaqini an gane ko cewa alima annahu najim min sahibaihi uzkurni inda rabbik bi ma'ana in ka je gurin ranka ya dade an gane bi ma'ana inda sayyidi inda sayyidika almalik wa akhbirhu bi anni mazlumun mahbusun bila dhanb cewa ka ambata masa cewa ni din nan fa an zalunce ni an kulle ni ba tare da nayi laifin komai ba an gane fa ansahu shaytanu zikra rabbih ko sai shaydan ya mantar da wannan mutumin shi wannan sa'il khamr din kenan sai shaydan ya mantar da shi yace ya gaya ma sarki ga fa halin da ake ciki wannan fassarar farko ke fassara ta biyu fa ansahu shaytanu zikra rabbih an gane sai shaydan ya mantar da annabi Yusuf daga cikin kaidin shedan kenan maimakon ya roki Allah ya fitar da shi daga gidan yari kaga ya fitar da shi amin harijiya ya ya karbe shi daga kaidi daga kaidi na bauta ya karbe shi daga sharrin matar sarki ya karbe daga sharrin wayannan matan gari ko sai ya ce kuma uzkurni inda rabbi kace fa ansa shaytanu zikra rabbihi sai shaidan ya mantar da shi ya ce ya roƙi Allah ya ce Allah ka fitar da ni a gidan yari sai ya kamun kafa sai Allah ya ce falabisa fi sijini bidi asinin sai ya zauna a gidan yari kusan yan shekaru shekara bakwai ko biyar ko shida daga cikin malaman tafsiri sun ambata cewa ga irin shekarun da annabi Yusuf yayi an gane ko shine bidi asinin kamar inda imamu mujahid yake cewa sab'an shine shekara bakwai ya a gidan yari bayan fitowar wancan kenan sai ya ce mai kuma waƙalar maliku waƙalar maliku inni a wasa ba'a baƙaratin simani ya kuluhun na saba'un hijab يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون نعم أنا زوني سيسلكي سيما فركي sarki ya yi mafarki sai ya nemi cikin mutanen fadawa zai fassara mashi. Wa ƙalar maliku inni, ara fil malam, ara saba a baƙaratin simanin ko, ya hunna saba'un ijab wa saba'a sumbulatin khudrin wa ukura ya bisat, ko, ya ayyuhal malau aftuni fi ru'uya ya ɗan kuntum lin ru'uya ta aburu. Sai yake cewa sarki kawai sai ya samu mutanen fada an zo ana zama sai ce ya ku mutane inni ra'aytu fi manami a bacci na nayi wani mafarki me na gani sab'a baqaratin simanin naga wasu shanu guda bakwai masu maiƙo ya akuluhunna sab'a ko sab'un ijaf ko sai ce naga wasu su kuma shanu su ma guda bakwai wanda suke ramammu busassu shine na hilatun min alhuzal an gane yace wa ra'aitu sab'a sumbulatin khudri yace sai kuma naga zangarniya guda bakwai koriya shar wa sab'a sumbulatin yabisat sai naga kuma wata zangarniya guda bakwai su kuma bushashu wannan shine abin da sarki ya gani a mafarkin shi sai ce ya ayyuhal mala'u ya ku mutanen gari manyan gari kenan aka ce mala'u sune sadatul qaw ko ashraful qaw an gane manya kenan mutanen fada ukhbiruni ku bani labari min hazihi ru'ya dangane da wannan mafarki din in kuntum lirru'ya ta'burun in har kun kasance dangane da mafarki kuna iya fassarawa to da Allah wanda yake da ilimin zai iya gano min me farkin nan yake nufi to ina bukata a fassara min sai suka ce yaya
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين kaji jahilci ya haifi ilimi ko qalu sai suka ce abdugasu ahlami suka ce ai wannan mafarki taka ai ru'yaka hadhihi akhlatu ahlam la ta'wila laha cewa shirbici ne kawai irin na mafarki ba shi da wani tawili ba shi da wani ma'ana ba inda za a fassara shi sai suka ce kuma wa nahanu bi ta'wili ahlami bi alimin sai suka ce mu fa dangane da fassara mafarki mu ba mu sanya ake fassara mafarki ba kaga da farko suka ce babu ko har yanzu ana samun irin masu gangancin nan me hukuncin ka da ce ban sani ba amma dai aka ma ka san haram ne ai baka sani ba amma haram ne ko ban sani ba amma dai halatta ha to kai da baka sani ba huta mana ha ai ba abin da yafi sauki a fatawa irin ban sani ba ba ta bukatar littafi bari a ce mujalladi na nawa a wani shafi ko ne baka sani ba kagan kana da hankali ka ba ka wannan tambayar to baka sani ba a wani littafi ne baka sani din ba ba mu hujja a littafin na nawa yana da bolin kaza a shafi na nawa lamba ta nawa kaga wannan ai sai ma ta babbe maka wannan tambayar baka san ban sani ba shikenan an gane wannan duk yana cikin karantarwar musulunci malaika jibril yazo tambayi manzo Allah akhbirni an sa'a cewa ba ni labari kiyama ran yaushe za ta da ita a wace shekara a wata na nawa manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il an gane ko haka in aka tambaye ka abin da baka sani ba ce ban sani ba kar jahilci a fi ilimi kaga suka ce addugasu ahlamin wannan shirbici ne kawai tarkace ne na mafarki wanda ba shi da ma'ana sai kuma suka ce wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin mu kuma dangane da fasara mafarki ma dai ba mu sani ba kawai ha kaga wannan ai ganganci ne an gane wa qala allazina jaminhuma wa qala allazina jaminhuma وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون
الله يقول وقال الذين جاء منهما wannan wanda ya tsira bi ma'ana alladhi naja min alqatl min sa'ibai yusuf wanda ya tsira daga wannan kisa din dan an kai su gidan yari ne kuma daga baya akan za a kashe su kaga wancan shi aka cire shi da aka karrara laifinsa aka je aka kashe shi shi kuma wannan aka kubutar da shi to wanda ya tsira din ai annabi yusuf in ba kuma ta ba ya bashi sako ko uzkurdi inda rabbik fa ansahu shaytanu zikra rabbih shekara bakwai duk ya manta da wannan labarin da aka yi kaga in banda kaidi irin na shaydan da Allah maɗauki sarki kuma ya ƙaddara ga muddar da annabi Yusuf zai yi a gidan yari. Ai, ya kamata wata lamma in ya tuno gidan yari kan ya ce, "A, mun zauna fa da ko Yusufa har ya ba mu fassarar mafarki, "A, ai, ko ya ce ma in gaya ma sarki, shaiɗan ya bi shi, ya dabai bai ƙwaƙwalwarsa." To, amma shaiɗan kansa bai isa yi abin da Allah bai yi ba. Da haka yanzu lokaci ya yi, Allah ya ƙaddara annabi Yusuf zai zauna a gidan yari. An fahimci wannan? ذاك وقال الذي نجا من القتل من صاحب يوسف في السجن وادكر بعد أمة بمعنى وتذكر بعد مدة ما نسي من أمر يوسف سيتنو bayan tsawon lokaci abin da ya manta din na al'amarin annabi Yusuf dangane da cewa uzkurni inda rabbik sai ya ce ana ukhbirukum bi ta'wilihi ya ce, Ni zan ba ku labarin wannan fassaran wannan mafarki na ranka ya daɗe, fa'arsilun, bi mana fa'afuni ila Yusuf, ko la'atikun bi tafsiri a. Ya ce, Idan ku tura ni gurin annabi Yusuf, ni zan zo muku da tafsirin wannan mafarki din. Da haka sai suka tura shi gurin annabi Yusuf, ya je, ya ce Yusufu, يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
wannan mutumin yanzu ya je gurin annabi Yusuf wa indama wasala ar-rajul ila Yusuf a lokacin da wannan mutumin ya je gurin annabi Yusuf alaihi salam qala lahu sai yace Yusufu ayyuha siddiq yace ya kai Yusuf mutumin kirki mai gaskiya aftina bima'ana fassir lana ru'ya man ra'a sab'a baqaratin simani muna so kai mana fassaran mafarkin wanda ya ga shanu guda bakwai masu maiko ya akuluhunna sab'a baqaratin hazilat cewa ga wasu shanu kuma busassu ramammu sune hazila mara maiko suna cin wa'annan shanun wa ra'a sab'a sumbulatin khudri baya haka ya ga zangarniya koriya guda bakwai wa ukura ya bisat ya ga wasu guda bakwai kuma busassu la'alli arji'u ilal maliki wa ashabihi cewa ko zan koma wajen sarki da mutanansa fa ukhbiruhum na ba su labari li ya'lamu ta'wila ma sa'altuka anhu domin su san fassarar abin da nazo na gaya maka nayi ma tambaya dangane da wannan mafarki din waliya'lamu makanaka wa fadlik domin su gane meye matsayinka meye falalarka yanzu abin da yazo ya tambayi annabi Yusuf kenan yanzu in kai ne ka je ka ba wa mutum sako ya je manta da kai shekara bakwai kana gidan yari yau gashi bukatarsa ta taso ya zo wajenka za ma ka kula shi kuwa eh to kaga halin annabawa kenan abin da ake so mu rike an an gane idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ko fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim amma ka mummuna sai ka mayar da kyakkyawa da haka yanzu shi annabi yusuf bai rike wannan mutumin a zuciyar shi ba kawai ya sallama cewa Allah ne ya kaddara sai yayi waɗannan shekarun da haka ma ya manta bai tambaye shi to ya akai yau ne ka tuna da ni to ba zan faɗa ba ko bari har ya bashi uzuri wallahi na faɗa kawai dai ba su kaza bane a ko ko mancewa nai ban faɗa ba kawai annabi Yusuf sai ya rabu da shi sai ya bashi labarin akan abin da yake faruwa an gane ko qala sai ya ce me قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون
الله مدوكين سركي سيفدا a harshen annabi Yusuf بمعنى قال يوسف لسائله الرؤيا الملك annabi yusuf sai yake gaya ma wanda ya tambaye shi din nan dangane da mafarkin sarki tafsiru hadhihi hadhihi ru'ya annakum tazra'una sab'a sinina mutatabi'atin jaddina liyakthura al-ata yace za ku yi shekara bakwai kuna yin noma a jere a jere za ku samu kuma damuna za ta yi muku kyau, za ku tara abinci, sai ya ce, yanda za ku yi kuma, fama hasattun minhu fi kulli marra faddakhiruhu. Duk abin da kuka sare, kuka girbe, a kowane karo ku tara shi, waturukuhu fi sumbulihi, sannan ku bar shi a jikin zangarniyar shi, liyatin mahibzuhu ko? domin zai zama za a samu za a fi samun cikakken tsaro wajen lalacewa ko makamancin haka an gane wajen yuyuwar a ajje shi yanzu in ka duba da a mutanen da noman da suke bai kai noman mutanen yanzu ba amma idan suka yi noman tarawa ake aje a saka a rungu ko sai buƙatar ta tashi wanda take da abinci za ta je ta ɗauko ta zo ta sissike shi ko a gyara a kai niƙa a ci kowa ka gan shi lafiya lau amma mu yanzu tun daga ɗauko shi wani tun daga gona za a yi mai za a sissike shi a ɗure shi a buhu da haka da ya zaga sai yana cewa dubu sittin sai ya ce a ebo guda uku shi ma ya kecere ni kafin ya ankara ya ɓarar da kayan abincin na shi ma zai koma awu amma ka ce an kiyaye shi a nan kaga zai fi tsira an gane ƙwari ba za su lalata shi ba tsutsa ba za ta taɓa shi ba da haka annabi yusuf ya ce za ku bashi fi sumbulihi liyatimma hifzahu ko domin a samu kyakkyawan tsari an gane wal yakuna abqa illa qalilan mimma ta'kuluna min al-hubub sai dan kadan daga cikin abin da za ku ci na wayannan kayan noman naku yanzu abin da Annabi Yusuf ya ga ya musu kenan yanzu bayan sun kai shi gidan yari kai bawo shi yayi gaskiya aka ce ya hakuri ya ce hakuri sai Annabi yanzu an ajiye shi a gidan yari shekara bakwai suna shan hidimarsu yanzu an zo kuma an mashi ma fatawa ko ya jure ya amsa fatawar bai tuhumu wanda ya zo ɗin ba wanda ya aika ya sanar da shi cewa ga halin da nake cika gaya ma sarki shi ne kuma ya dawo yanzu bukatar shi ta kawo shi kuma da aka kawo bukatar sai ya gaya musu ma abin da zai amfane su kaga in ba annabi ba zai wannan eh yanzu fa shi ba zancen fitarsa a gidan yari yake ba yanzu su din ne yake gaya musu ga abin da zai faru sannan ga shawarar da yake ba su inda za su koya abincin su samu tsawon lokaci an gane yawwa to yanzu ga abin da ya faru me zai biyo baya bayan sun tara abinci ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون annabi Yusuf alaihi salam sai ce summa ya ati min ba'di zalika sab'un shidadun yace bayan wannan lokaci shekara bakwai da kuka tara abinci yace sannan kuma za a samu shekara bakwai wanda take mai fari gani ya'kulu ahluha kullu madakhartum lahunna min qabl ku abinda za ku zo abinda kuka tara din nan kafin wannan lokacin shi za ku dinga ci illa qalilan mimma tahfazunahu wa tadakhirunahu sai dan kadan ne abinda zai rage cikin abinda kuka kiyaye din nan kuka boye wanda zai zama iri dangane da abinda za ku shuka kuma nan gaba yanzu annabi Yusuf ya gaya musu ga irin abinda zai faru wannan shine tafsirin mafarkin sarki sai ce summa ya'ti min ba'di zalik thumma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun
Allah ya ce summa ya'ti min ba'di zalik bayan wa'annan shekaru bimana hadhihi sinin almujda'a ko mujdaba amun yughasu fihi nas sai kuma bayan wannan sai a samu wasu shekara da za su zo mutane za a fita ce kai ya kamata a je a roƙi Allah ruwa an gane yughasu fihi nas bil matar fayarfa'u Allah ta'ala anhum shidda sai Allah madaukin sarki ya dauke musu wannan tsanani an gane duk lokacin da mutane suka shiga tsanani in suka koma zuwa wajen Allah subhanahu wataala Allah maɗaukin sarki zai kawo su ɗauki. Da haka, kaga waɗannan kissoshin ba wai ana ba mu su shafa labari shuni ba ne, a'a, mu ma mu ɗauka ne sai mu aiki da su. An gane wannan? yanzu kaga mun kai matakin da a Najeriya haka mata kowa ya tsaya ayi addu'a ku ayi addu'a an shiga hali wanda yake na kunci ko ba san ya al'amarin yake ba tunda babu alamar tausayi ko tausayawa ma a wajen masu jagoranci babu tunani ma mai kyau dangane da kullun tahadidi suke yi su ɗanɗana muku azaba su ce kuma kar ma ku yi tunanin fa abin ya tsaya kenan duk inda ya hali ya canja kuma haka za a yi ba zancen sauƙi manufarsu ba za ta sa ba aka na ji ɗazu suna faɗawa ‘yan adawa cewa manufarsu da ta sa wannan ‘yan adawa ba za su baro baya ba inda suka sa gaban nan sai sun kai gaci to yanzu fa ba su kai gacin ba ya halatta mu yi addu'a mana wanda Allah zai shiryar da shi, Allah ya shiryar da shi. Wanda ba zai shiryar da shi ba, Allah ya halakar da shi, ya mutsaka mulkinsa, ya kawo mana wanda za mu samu sauƙi da shi. Wannan kuma ita ce sunnar annabawa. Dan na san wani zai iya fitowa ce, ba a kaza, ba daidai ba ne, waye cikin masu ɗan gurgura ko? Eh, za ka samu irin wannan. A'a, annabi Musa da guri ya kuri ya ce, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana li yudhillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim. Annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusuli, wanda aka ce da manzo Allah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ko? da tsanani ya tsanani ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ya Allah ka ba mu fir'auna da shi da mutanansa mukarrabansa mutanen gwamnatin shi ka ba su dukiya da ado a rayuwar duniya ba ba wayannan ba rabbana liyudillu an sabilik ya Allah wannan mulkin da ka ba su wannan dukiya da ka ba su ado da ka ba su, jin daɗi da ka ba su, ƙarshen al'amarin za su ɓatar da mutane daga tafarkin Allah. Wallahi in talauci ya talauci, yunwa ta yunwa, sallah ma ba za ka yi mai kyau ba. Sallan nafila fa in kai alwala mai kyau, ka zo kai raka'a biyu, ba kai zancen zuci ba. Manzala ya ce, kana gamawa Allah ya gafarta ma zunubinka gaba ɗaya, ka tabbata da aljanna. to yaya kake ganin in sallan farilla kai baka tunanin komai eh aljanna wace irin katafariya za a ware maka to amma yanzu kai ka isa ka zo ka kabbara sallah gidanka ba abinci albashi yau raban ku da shi kwana 14 eh tun bakwai ga wata ya kare ba komai a gidanka ga masu zazzabi ka bari ka kabbara sallah har ka gama baka, baka shiga kemis a idan zuci ba eh baka je gaban mai awu ba baka je kaza ba to karshe lada nawa zaka samu a sallar li yudillu an sabili sai annabi Musa ce rabbana tmis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyarsu washdud ala qulubihim ka tsananta a zuciyarsu fala yu'minu hatta yarawul azab al alim Allah bai karba annabi Musa addu'ar annabi Musa ba al'ujibar da'awatukuma, fastaƙima, wala tattabi an nisabilan lazina da ya alamu. Allah ya ce, na karɓa addu'ar. Da haka duk wanda ya zalince ka in kai addu'a manza Allah ce, da'awatul mazlumi laisa baina hawa baina la hijab. Addu'ar wanda aka zalinta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah. Kana roƙa Allah maɗaukakin sarki zai biya maka. An gane wannan? Kana roƙa Allah zai biya maka. A ce ga ka yau kana shugaba, mutanenka ba su ƙaunarka, anya kuwa suna jin daɗi? Eh? Daga an ce nan kanka yana cewa kowa yana fata Allah ya sa maka mutu, Allah ya sa karka dawo, Allah ya sa kaza, ko? Akwai da ya ce in ya mutum shi ya tafi ma a je a sa shi aljanna ma wani ya ce wallahi shi bai dawa. Ya ce da dai ya tafi aljanna ya ce wallahi gare ya dawo ya ci gaba da cin ubanmu a je a isabi gaba ɗaya. kaga wannan babban maki ne ba eh shugaba uba ne fa a ƙasa uba ne a gida amma saboda azaba jama'a mutane sun shiga wani hali amma wallahi kowa ya koma ga Allah mu gyara ɗabi'o'in mu mu ta istighfari mu gyara mu'amalar mu tsakani da Allah mu roki Allah idan Allah maɗaukacin sarki ya so, manzo Allah ya ce qulubul ibadi baina asabi'ir rahman, zukatan bayi suna tsakanin yatsun mai rahama yuqallibuha kaifa yasha, in ya ga dama sai ya seta su in su ne ƙasar za ta yi najahi da su. Sai Allah ya seta su. Sai ya dawo komai ya komo normal. Idan ba su bane, Allah sai ya canja su. An gane, sai ya kawo wanda ƙasa za ta yi kyau. Mu dai mu yi haƙuri. Mi ta addu'a. an gane ko mi ta addu'a Allah ya sa mu dace shine yake cewa summa ya'ti min ba'di hadhihi as-sinin al-mujda'a amun yughasu fihi an-nas cewa za a samu shekaru da mutane za su dinga addu'a suna neman Allah ya kawo musu ruwa fayarfa'u Allah ta'ala anhum shidda wa ya'siruna fihi thimar min kasratil ko kidabi wan nama a wannan lokacin sai zama sun samu kayan abinci an gane sakamakon wancan bala'i din nan da Allah madaukin sarki ya aiko musu suka roki Allah an fahimta abinci ya zama ya wadata muna roƙon Allah subhanahu wataala mu ma ai mana haka an gane kaga mun yi kama da mutanen Annabi Yusuf cewa shekara bakwai ana walwala shekara bakwai mu har mun dora mako eh shekara yanzu kusan tara ana fama ya za a yi da ciki kawai kowa tunanin shi ya bari kaman kai da tinkiyarka da saniyarka an mayar ku tunani iri daya kawai in ka koshi yanzu cefa ne kawai in kai nan ka cefa ne ne nan tsaba ce in ka ji ana jiniya aika da ta ko kai ake yi wa jinka za ka yi wani sarki wani shugaba wani gwamna wani iya cefa ne iya tunanin yanzu kenan wala ɗaliba ce da muka karatu da ita ita ‘yar mali mun yi karatu da ita a Nijar, wai ta kira ni tana jajanta min wai halin da muke ciki a Najeriya, kusan sarakuna suke ganin mu ba da. Amma zo ake jajanta mana wai ƙasar mu wai muna fama da yunwa kaza kaza kaza da sauransu. In ce haka ne? To za ka ce ba haka ba ne? Eh? Allah ya sauki. Allah ya kawo mana sauki. An gane ko? sai mu tashi anan kenan wa qala al maliku tuni bihi yanzu sarki an je an bashi labarin abin da zai faru dangane da wannan tafsirin mafarkinsa to yanzu ya sa a zo da annabi yusuf alaihi salam yanzu insha Allah wani sati za a zo da annabi yusuf sai an ji in an zo da shi ya za a yi ko abin da muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma rabbana bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك